أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sallatar wannan sallar asuba a cikin jami'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar juma'a 29 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu na shekara 2025 miladiya insha Allah kamar yana kace yau 29 ga watan sha'aban yau shine duba na farko yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan wani lokaci ya kama ana zuwa a yi duba duban nan shi kadai sunna ne kwa gani ko ba gani ba ka samu ladan sunna mana mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magabata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wakilta jama'a ma wanda kawai a tsaye bayan gari dan jiban wata da sauransu kenan sunna ne mazanmu da mata yan uwa ba wai dole sai ka gani ba saboda haka ka diba shi kanshi tsayawa da wannan himma mutum ya samu lada na sunna ya samu lada na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake kamar yadda yake a shari'ance ma'ana watan Ramadan yana kamawa ne imma da ganin wata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afdimu li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 yawman ma'ana ana ɗaukan azumin watan ramadan da ganin jinjirin wata saboda haka haka ana ashewa kuma da ganin jinjirin wata idan an yi lilimi ko hazagizagizai sun kare manzo Allah ce sai ku cika kenan ba a samu labarin ganinsa ba sai ku cika sha'aban ya zama talatin kuma da ya zama talatin ba zancen kuma sanar da wani da wani da sauransu ba sa'annan kuma wajen ganin wata 'yan uwa musulmi kamar da yake a ƙa'idance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ba ƙauyen ya zo ya sanar da shi mutum ɗaya shaidar mutum ɗaya da tabbata a nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ta shahadu an la ilaha illallah ya ce ta shahadu shin za ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah saboda haka ya tabbatar cewa shaida babu an bauta da gaskiya ma'ana manzo Allah ya tabbatar cewa musulmi ne ba kafiri bane ba wanzu Allah ce ma Bilal ke ka yi shela a cikin mutane uwa gobe tashi da azumi kenan saboda haka yan uwa mutum ya kafe ya ce a shi ba a gani ko bai yarda ba ko kaza kaza wannan dan uwa ya saba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasu karanta ba ma karantarwa addinin mu mai irin wannan tunani ko mai irin wannan abubuwa ka tanadi shi hujja za ta ba wa Allah subhanahu wataala nasosi ne ga sunan mutum ɗaya balaraban ƙauye ma zuwa faɗa masu wanzu wanda ma manzan Allah bai san shi ba kuma tun da yake shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta gani ba zuwa ake a faɗa masa kai kuma amma kuma ka yarda da a zo a faɗa maka labari a ce a ƙasa kaza an yi yaƙi kaza an gashe mutum kaza an yi ta'addanci kuma ka yarda ka ɗauka amma sai wajen addini shaidan zai yi wasa da kai da sauransu saboda haka uwa mu cire san zuciya mu bi ka'ida ta shari'a musulunci su mu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi Allah ba mu ikon gyarawa mu san so saboda haka yau duba na farko yana da cikin samun lada ko ba sai ba gani ba kadiba wannan shi ma sunna ce karantarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da shirin giyar darasinmu muna cikin bayani akan ayyuka na alheri mana kofofi na alheri da za mu yawaita a cikin wannan wata mai albarka idan ya gama insha Allah domin mu kwashe gara basa in Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya su insha Allah mun zano abubuwa ɗaya har guda talatin a yau za mu tashi na talatin da ɗaya shine almudawamatu ala sunanin rawatib mana ayyukan na lada ɗan uwa da zaka yi duka yanzu daga kuta talatin da muka ambata kun gaba wasu abubuwa ne ba can daban ba abubuwa ne da muke tare su yau da kullum in dai mutum ya kula ya gyara ka yi niyya ikhlasi kowanne ka kyautata shi mana to kaga kowanne limkin la limkin na 31 shine almudawamatu ala sunanin rawatib kulawa da sunnoni ratabai in an ce sunanin rawatib ma'ana wasu rako'i ne na fulfili da ake a yini guda goma sha biyu kuma abin ba wani wahala ne ba wani ka a'a ga su hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa ma min abdin yusalli lillahi ta'ala kull yawmin ithnatay asharata raka'atan tatawwa'an غير الفريدة إلا بنى الله له بيتا في الجنة مزالة صلى الله عليه وسلم ما من عبد باب ونباوة يصلي لله تعالى da zai yi sallah don Allah kulla yomin a dukkan yinin duniya isnata ashara raka'atan ma'ana raka'a goma sha biyu na nafila ba farali ba sallar nafi shi ne ce ta ɗauwa'an nafila duk garin farida aka ƙara maimaita muka bayan farali da allah su wanta laye wajabta mana asuba a zawar la'asar magarba isha'i to wannan mutum a yini ya yi sallaci rako'i na nafila raka a goma sha biyu kawai waɗannan suna kita masu nanin rawatib illa banallahu lahu baitan fil janna face sai Allah subhanahu wata'ala ya gina ma wannan bawa gida a gidan aljanna duk wanda ya rike waɗanne ya lizimce su wanne ne su shi ne raka'a hudu kafin sallah a zahar kafin a yi sallah a zahar ta farali ka samu ka yi nafila raka'a hudu biyu ka salamce biyu ka salamce ya isa bayan sallar azhar ka yi raka'a biyu kaga nawa aka samu a nan ma an samu guda shidda duk wanda ya rike wannan dullun kafin sallar azhar kafin a yi jam'i ka yi nafila raka'a biyu wani raka'a hudu biyu biyu kamar da sallar nafila take kuma wannan ba wai maza ba kaɗai har mata sunan rawatib kaga hudu kafin azhar biyu bayan azhar ka ka samu nawa shidda ka samu nan maraka shidda biyu kafin la'asar ka samu nawa takwas biyu bayan magarba ka samu nawa eh goma ko biyu bayan isha'i biyu bayan na kafin asuba su ne sha biyu wata ruwaya hudu kafin azor hudu bayan azor kenan ina karanta a kowace kowace ruwaya ko ka yi hudu kafin azor hudu bayan azor biyu bayan magarba biyu bayan isha'i nawa kenan sha biyu ko kuma wancan hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magarba biyu bayan isha'i biyu kafin asuba shikenan biyu bayan asuba shikenan suna kici masu nan biyu bayan asuba biyu bayan asuba yawa su ne sunan rawatib ka kula kawo mutum ya kula namiji ko mace da waɗannan tsalloli suna kici masu nan rawatib to kun ga aikun ga ba wani abu mai wahala ba kawai ya danganci mutum ya ma kansa program ne amma kun ji ladan da yake ciki darmusan da yake ciki duk wanda yake wannan ya kiyaye kuma yana yin su kullum to insha Allah illa banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina ma wannan bawa gida aljanna na 32 salatu taqawwu fil bait yana da cin ayyuka masu lada yin sallar nafila a gida yin sallar nafila a gida a gidanka kafin ka zo masallaci a dinga yin sallar nafila annab sallallahu alaihi wasallam ce ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhizuha quburan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku sanya sallolin ku sa ma gidanku rabo na salloli kada ya kasance kawai a gida ba a sallah sai a masallaci a'a a sa ma masallaci rabu kuna fahimta gida kai rabu na sallah ma'ana ku dinga yin sallo ku dinga yin salloli na nafila a cikin gida ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhizuha quburan kada ku mai da gidajen ku kaburra ma'ana kaburra me yake nufi ba a sallah a kabar a makabarta ba a sallah a makabarta wannan hani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wanda ya ma mutum wai za a yi gaga masallaci a makabarta ba a yi kenan wanda bai sallah a gidansa ya me da gidansa ya zama makabarta to dage ka dinga na bulbuli a cikin gida kafin ka zo masallaci ko cikin dare tashi kai ma ka yi ta yi to shi ma yana da lada na 33 kasratus sujud yawaita sujada annab sallallahu alaihi wasallam yana ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a yawan sujada wani bawan Allah ya zuwa tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙa min Allah ya rasulullah in zama ina tare da kai a cikin aljanna sai manzo Allah me yace mishi yace fa anni bisujud bi kasratil sujud ci an karba maka amma mi ka taimaka min da yawan sujada ma'ana mi ka dage da yin nafilfili ya kasance ka kula da yin nafilfili sallah ta nafila ba ta farali ba wannan farali wajibi ne to sai manzon Allah ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbi babu gurin da bawa yafi kusa da ubangijinsa direct duk lokacin da kake son ka hadu da ubangijinka direct wa huwa sajid musamman lokacin sujada duk lokacin da bawa yayi sujada to direct yake tsakanin su babu iso ba sha maki babu sallama ba za a ce a maka sallama ba ba za a ce a maka iso ba ba za a ce ba ga shamaki sai ka bi ta hanyar shamaki ba a addiraktai ma kake tsakaninka da ubangiji don malamai ana suna cewa alusalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangiji ne fa aksir du'a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ko zo addu'a ku idan ko zo sujada ku yawaita addu'a a cikin sujada to kaga shi sa ake son nitsatsar sallah kamar da musa Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar nan ma'ana sai ka irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu damar yin addu'a cikin sujada to amma ka zo sallah Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sallah ko kurciya ina ka samu wannan damar da zaka kwashi wannan garabasa kama kanka asara dan uwa kuma duk da ka gama wannan gauga ba inda zaka je karshe aje a zamna ne a majalisi ayi ta hira ana tsigiya ana tun namun wancan wancan ya ce kaza wancan ko kuma ana hirar banza abinda bai shafe ka ba kana Messi ya fi kuɗi mana yana Ronaldo ya fi kuɗi wancan yana cewa wancan ya fi ya kwallo wancan na kawai banza ana ta garrama kuma ka bubbuga sallah ana ko kuma a gida ne kin bubbuga sallah kawai da kin tashi kuma tsaye gumi ne za a shiga alhali ga inda zaka nutsu a sujada ka faɗa wa ubangiji bukatunka matsalolinka damuwoyi amma sai ka dinga ta wallahi matsalolin damuwa sun yi kaza da sa Allah shi ka ta wala ta mu addu'a ga gurin da kai ma tukun kai ba haɗe lalle ba hana taya ka addu'a ba amma kuma kai ma dage kai ma dage a sujada idan mutum ya dage guri ne na karɓar addu'a shi sanya mazan Allah ce ku dage a wani hadisi yake cewa fa ammar ruku فأما الركوع فعزموا الرب وأما السجود فادعوا الرب فقمن أن يستجاب لكم manzo Allah ce idan kun zo ruku'i a ruku'i ba a addu'a girmama ubangiji ake yace fa azimu ku girmama ubangijinku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhul qudus rabbul malaikati war ruh subhana zil jabarut wal gasnan sigogi tasbihi daban-daban na girmama ubangiji su wake so kai tai yace manzo Allah ce to amma idan kun zo sujada fad'u rabb na shi kuma ka roki ubangiji ka fada wa Allah ya Allah matsala kaza bukata kaza Allah ƴaƴan nan ka shirya mana su gyara mana su Allah kai ka kullum muna ƙara jaddada iyaye mata kuna da rabo mai kauri a wajen samun shiryar 'ya'yanku shiryar 'ya'yanku da ci gaban 'ya'ya idan uwa ta gyara tsakaninta da mahalicinta ta dage tana ma 'ya'yanta addu'a wallahi insha Allah Allah subhanahu wataala zai karba addu'a kuma za su ci gaba duk waɗannan magabata da kogar na kwale da suka ci gaba su Imam Malik su Shafi su Abu Hanifa duk zaka samu iyaye ne duk agalabiya marayu da iyayensu mazaje duk sun rasu mata ne suke tsaye Anas bin Malik yaron da ya taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban sahabi uwarsa ce ta dogo shi ta kashi wajen manzon Allah ta ce ga yaro na baka shi ya maka hidima ya maka duk abin da kake so dabara da kai gidan manzon Allah ita kuma yazo kawai kwashi tarbiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta ta doko ta ce gashi ya rasulullah yau gashi ko duk inda ka ci Anas bin Malik saboda haka yanwa mai yawaita na fulfuli kada ya kasance kawai wani kai da kayi farali yanzu wani daga sallar farali da ya yi kokari ya yi ta shi wa gani yake kawai ya yi wani yan garan shos to na fula babu in azumin nan wani wadda daga ramadan in nan ya fice wa shi da azumi an kare daga na farali an kare to ya kuma yan waza mu ga da kyau kenan sai mun dage abubuwan a gare mu suke wallahi gara fasala da dunkun duk ba wani abu ne masu wahala ba na 34 aljulusu fi musalla ba'da salati subuh li zikr ta fa'ida alheri na 34 shine zama a gurin da kai sallah bayan sallah asuba li zikr dan mutum ambaton Allah zikiri kadiba bayan sallar asuba inda kai gama sallar asuba ka zamna a gurin ka yi zikiri kun ga yanzu kudi bayan da muka cika masallacin wadda sallah amma da ɗaya ɗaya kawai an sassalle ɗan kaɗan za su zamna a gurin to wannan ka zamna a gurin da ka yi sallah bayan sallar asuba ka gama askar in ka gabaki ɗaya musamman ma askar su ba bayan la'asar ka zamna a gurin ka yi askar in ka na masa ba karamin lada ba ne ba ba karamin fa'ida ba ce ba ga hadisi manzo Allah ce man sallal fajara fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a ash-shams summa salla rak'atayn kanat lahu ka ajri al-hajjati wa umra qala sallallahu alayhi wa sallama tamma tamma tamma hasu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal fajr fi jama'atin duk wanda ya salla asuba a cikin jami'i da mun bata taso ba zama a gida kai salla asuba a cikin jami'i sun maka'ada bayan an gama salla sai zamna a gurin a cikin masallacin yazkurullah yana ambatan Allah yana askara hatta ta tsulu a shamsu har sai da rana ta hudo sun masalla raka a taini sai tashi ya yi salla raka a guda biyu kanat lahu ka ajiyar hajjatu umra wannan wannan raka'o'in da ya yi guda biyu sun zane misa ladansa kamar kayi aikin hajji ne kuma kayi aikin umara kaga ba wai ɗaya ba kaga an gado zuwa jujjuwa za a ce ladan aikin hajji ko kuma ladan umara to nan duka biyu aka hada ladan aikin hajji da umara qala sallallahu alaihi wasallam annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan ma ka gane eh shi ake nufin kaka ce me kace ya rasulullah sai manzo Allah ce masa bai tamma tamma tamma hasa uku ya ce cikakke ladan aiki da aikin haji da umara cikakke cikakke cikakke hasa uku babu gulu kudi ba da Allah kwasan lada kawai mi dan tsakanin duka bai ko rabin awa bai kai baina shi tsakanin gama sallar ka zamna ka yi azkar rana ta fito to makaddara ma awa guda ɗaya kawai ka buɗe sahiyarka in duk aikin da zaka yi ka buɗe shi da aikin Allah ka buɗe shi da albarka ko me zaka yi sai ga abun ya zo maka da sauki kuma ga wannan lada ka kwasa kawai ka jira a gurin rana ta fito ka yi sallah raka a biyu sai ka je ka shiga sha'aninka ka shiga kwadago a shiga hayaniyar neman duniya kuma ga baki da na 35 salatul mar'atu fi baitiha shi ne mace ta yi sallah a cikin gidanta mata su dinga sallah a cikin gida su raye gidajensu da sallah annab sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya ce la tamna'u nisa'akun masajid wa biyutihunna khairul lahunna manzo Allah yake cewa la tamna'u nisa'akun masajid manzo Allah ya ce duk mutumin da matar shi ta tambaye shi za ta je masallaci sallaci to kada ya hana ta la tamna'u nisa'akum masajida kada ku hana matayanku zuwa masallaci domin azabun manzon Allah ma suna zuwa masallaci kuma da su ake jami'i saboda haka duk wanda matar shi ta tambaye shi zuwa masallaci ya hana ta to yayi laifi ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shedi ne manzon Allah ya kafin ya rasu ya ce duk matar wanda matar shi tace za ta je masallaci to kai hana ta amma mi ya ce wa biyutu hinna khairun lahunna amma kuma mi ku mata ku zamna a gida ku yi sallah da yafi yin sallah ku a ɗakunan ku yafi yin sallah cin gidajen ku yafi amma kuma in ku zo masallacin yayi na 36 alhirsu ala salatul idaini fil musalla ma'ana kulawa mutum ya dage ya yi sallar idi a cikin jama'a ragun da yawa mutane suna gani saboda sallar idi ba farali ba ce ba sai mutum ya sake jima zai sai shiga sha'anin sama to sallar idi a cikin jama'a ma idil fitri in ma idil adha ya tabbata a nasin hadisi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kharuju fi yawmil fitri wal adha ila al musalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa a ranar sallah karama ko ranar sallah babba ya fito filin idi a yi sallah kuma in za a tafi hanyar da aka tafi sai a canza a dawo ta wata daban don kwashe lada kuma in san samu ne da hali ashe da kafa ya fi fiye da hau abun hawa amma ba a ce ba don an hau abun hawa kun an yi laifi ba a'a duk waɗannan yana daga cikin ƙarin lada na 37 ta'awidul auladu alassala sabawa yara koyawa yara sallah a nuna musu mahimmancinta ƙala sallallahu alaihi wasallama muru abu na akun bisu sala wa hum abu na isaba'i isinin واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المداجع manzala sallallahu alaihi wasallam ce ku dinga umurta ƴaƴanku da sallah ku dinga kamo hannun ƴaƴanku ku zo da su masallaci da lokaci yayi ku kamo su sai kwa a sashi arwalla a kamo hannunsa a tafo da shi tun yana yaro ya yi wayo sai tabbatar wannan abun ne ba zai manta shi ba a rayuwar shi baban shi yake kamo shi yana tawa da shi matsalaci ga tarbiyya ka bayar ka dora akan alheri sannan kuma ga lada kana kwasa ga naka da na ɗanka ko ga naka da na 'ya'yanka da kake tafowa da su muzala ce ku dinga umarta 'ya'yanku da suka sallah wa hum abna'i sab'a isnin tun suna 'yan shekara bakwai wadribu ma alai hali ashirin idan sun kai goma mazala ce to a sa tsamingiya a sa bulala yaro ya kai shekara goma bayan na wasa da sallah baya zuwa masallaci to bulala ake sa masa wa farriqu bainahum fil madaji kuma idan sun kai shekara goma to sai a raba musu makwanci kowa a mishi nashi bargonsa ko mayafinsa daban tabar mashi daban katiba shi daban saboda haka wannan duk yana daga cikin tsari na tarbiyya na karantarwa na 38 ta'awidul auladu siyam koyawa yara azumi arba'i binti mu'az qalat fa kunna nusawwimuhum ba'd wa nusawwim siyabana sibyanana wa naj'alu lahum al-ru'bata min al-ihn rubai'a bint ma'uz Allah ƙara mata yadda suke cewa kunna nusawwimuhum ba'd mana mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna koyawa ƴaƴan mu azumi wa nusawwimu bisbyanana ma'ana muna sa ƴaƴan mu su dinga azumi to mu kuma kaga wayo sabanin son ƴaƴa yaron ma zai ce zai yi sai a ce a'a ba za ka yi ba ko a ce aje ai kayi jiya bari kwantarar in na sahabbai sun sa abin yaran ake mu kuma nan yaran suke so ma sai a ce aje wa bari tausaya mashi ake wa naji allahu mul'ubata min al'ihin ta ce idan yunwa ta kwakwale su suka fara yi kuka ce sai mu sanya musu abin wasa sai mu dauko wannan dan tsantsana mu ba su mu ce to gashi in yana kaza ne sai a ta shagaltar da shi da wani kayan wasanni har lokaci yayi to ne ita ce tarbiyyar da ake so mu ba ƴaƴanmu sai su tashi na kware insha Allah kuma za su manta da mu ba na 39 zikrullahi akbar salatul farida ambatan Allah a ƙarshen sallar farali annab sallallahu alaihi wasallam ce man sabaha dubur salati 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fa tilka 99 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce manzala ce duk wanda ya ambaci Allah a ƙarshen sallah ta farali yayi tasbihi 33 yayi hamdala 33 yayi kabbara 33 yace fatilka 99 in ka hada shi ne talanan 99 99 goma tara da tara ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتكي ونا ندري غفرت له خطاياه za a gafarta ma bawa kurakuransa wa in kana ta misal zabadil bahar ko da kurakuran ya kai kun hatte ku to da Allah kai sallar farali guda biyar inna a jam'i a cikin Ramadan kuma a ƙarshen kowace sallah ka tsaya kai waɗannan 30 a nutse da kyakkyawan lafazi yaya kuma duk ayyukan ladan ba masu wahala ne ba kawai gyara niyya ne wani kuma rashin sani na arba'in da zamu tsaya a kai shine al-muhafazatu ala salati tarawih kulawa akan sallar tarawih to musamman in ramadan ya zo ita kuma wannan ana so a yi ta a jami'a masallaci sallar tarawihi shine sallar asham afdalu salati ba'da al-faridati salatul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi biciyar sallah bayan ta farali to babu kamar sallar dare sallar dare tun daga faduwar rana nafila har zuwa asuba shine ake cewa qiyamul layl mana abubuwa ne da suka bambanta wannan ta farko kai ta da farko ana jira ita ma tarawe in sai da ka kwanta ka tashi to saboda haka ita kuma haje mata tahajjud amma da abu ɗaya ne in ma kai a farkon dare in ma a kai tsakiyar dare in ma a ƙarshen dare duka sunan su qiyamul layl ma'ana sallolin dare ya danganci damar da ka samu ko lokacin da ka samu to saboda haka duk wanda yayi sallar tarawihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan sallar farali to ba abin da yafi shi lada bayan farali irin mutum ya sallar dare sallar nafila da sauransu saboda haka kuma sai mu kula yin tarawihi kuma tarawihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka fara sallah da shi bayan liman har liman ya salamce to shine ake rubuta yayi kiyamul layli duk mutumin da aka fara da shi an yi biyu ko hudu ko shidda ko takwas ya gudu to ba a rubuta shi daga cikin waɗanda suka yi kiyamun layi hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kare na filfilin ka dai amma ba kiyamun layi ba wannan hadisi sai nan saboda haka 'yan uwa mu dage da yawa zaga mutum an zo a sham'in nan raka'a ko banak a hada da guda 11 wasu in ta ma nisa 13 amma sai ga mutum an yi ko wani dan wahalar ma dubara ake masa sai a bari tukwa sai an yi ko biyu ko hudu tukun ka zo duk waɗanda na cikin kama kan ƙeta da ruwa ne da sauransu mu dage sak ɗan uwa mu tsaya kuma mu koya ma ƴaƴanmu na biyu sa'annan kuma mu kula haƙƙi ne a kanmu wallahi na tarbiyya da yawa mu nuna ma 'ya'yanmu mahimmancin masallaci ba guri ne na wasa ba na ihu na hayaniya su zo su hana bayan Allah nutsuwa a sallah duk wanda ƴaƴan suka zo suka hana bayan Allah nutsuwa a sallah wallahi kana da kamashin dan tinka sha mu sha kunna ƴaƴan mu mu karantar da su gurin sallah ba gurin ihu bane ba gurin hayaniya ba kana can gida ka baza yara sun ka saki yara sun zo sun ina ihu suna sallah wajen sallah sun hana bayan Allah nutsuwa wallahi kana da kamashin saboda haka mu karantar da yara kuma nuna musu mahimmanci su masu sa su dage su in sun girma duk waɗannan abubuwa ba zai ba su wahala bautar Allah subhanahu wataala ba sannan kuma ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na tarbiyya Allah ba mu ikon gyarawa a nan za mu tsaya da fata makanta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ba ce ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh